بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake hallara majalisunmu na karatun fikihun musulunci wanda muke yi a cikin littafin al-muqaddimatu al na malam abul hasan al-shazili al-manufi rahmatullahi ta'ala alai yau muna ranar alhamisuwa zai zama shida ga watan aljumadal ula shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan ɗaya a shekarar miladiya dubu biyu da ashirin daidai to muna karatu a cikin littafin iziya karatunmu na ƙarshe ina muka tsaya na san dai mun shiga babin sallah na sabon fasali da a tashi wanne kenan ya ji ba al-mukallafi qada'u ma fatahu min as-salawat ko wanne wa adhan kiran sallah to masha Allah shi mun tafi da yawa faslun sabon fasali الأذان سنة في المواضع التي العادة أن تجتمع الناس بها كالجوامع والمساجد ما ليتي فصلي كان جران صلى yace al'azanu sunnatun sai ya fara da ambaton hukuncin kiran sallah yace kiran sallah sunna ce a malikiya kiran sallah sunna ce mai karfi amma wajen wasu daga wasu malamai kamar shafi'iyya da masabar hanabila kiran sallah a wajensu wajibi ne amma fardu kifa'i farilla ne farali kuma da wasu ke ɗaukewa wasu abin nufi shine a gari a kira sallah ko da waje ɗaya ne saboda kiran sallah alama ce daga alamomi na musulunci idan lokacin sallah zai yi babu alamar lokacin sallah ya yi a gari to mutanen wannan gari sun yi sabo saboda girman sallah da matsayinta rukuni a cikin rukunin musulunci kuma har tana da wata shaida na cewa lokacinta ya yi da za a sanar da bayan allah musulmai a duk yadda suke kuma hikimar da ke cikin shine ne a faɗakar da wanda ya shagala da lokacin sallah amma a ce kuma an yi shiru wani alama ce ta mutane wato suna sakaci da al'amarin sallah tunda in babu kiran sallah to gafalalle da shagalalle da mai mantuwa da mai bacci duka za su ci gaba da kasancewa a halin da suke ciki ba tare da an faɗakar da su lokacin sallah ba kuma kiran sallan nan idan muka dubi tarihinsa yadda ya faru tun farko a lokacin annabi alaihi salatu wassalam a madina farko farkon hijira zai nuna mana wato manufar kiran sallah ɗin shine faɗakar da wanda ya shagala domin an tattauna a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da menene za a dinga yi domin a faɗakar da mutane lokacin sallah yayi mun fahimci sallolin nan wajibi ne guda biyar mun fahimci lokutansu amma wani yana gona wani yana kasuwa wani yana bacci wani yana gurin aikin sana'arsa wala Allah halin da mutum yake ciki ya ɗauki hankalinsa ya shagaltar da shi menene za a yi wanda zai ɗauki hankalin wanda ya manta ko wanda ya shagala zuwa ga lokacin sallah sai wasu suka ce ya ma'aikin Allah muna ganin inda haka ne a hura wuta a hura wuta ta yi tsiri duk yadda mutum yake yana gona zai gano lokacin sallah ya yi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai harka da wuta sha'anin majusawa ne mu ai ba ma koyi da majusawa sai wasu suka sai wani ya ce ya ma'aikin Allah me zai hana a busa ƙaho su yadda kake in ka ji ƙaho an busa to lokacin sallah yayi kenan sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce yahudanci kenan a yahudawa ne suke ilani da ƙaho sai wani ya ce to ya ma'aikin Allah ƙararrawa fa a nemi ƙararrawa a kaɗa mana ko a buga duk da mutum je ƙararrawa to mun san lokacin sallah yayi annabi alaihi salatu wassalam yace ƙararrawa kiristoci ne suke iya ilani da ƙararrawa sai zama aka tashi ba wata mafita ta yaya za a yi to kuma wani lokaci ka san mutum ya sa abu a ransa sai wani daga cikinsu ana ce mashi abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbi sai mafarki da ya kwanta bacci wani mutumi mai tallan ƙararrawa ya zo wucewa yana tallan ƙararrawa ya ce sai ya fito daga gida ya kira shi ya ce lalle kuwa ƙararrawan nan muna da bukata za ta yi mana amfani ya ce mai za ku yi da ita ya ce muna so mu saya don mu dinga kaɗawa idan lokacin sallah ya yi sai mai sai da ƙararrawa ya ce masa to a in dai sallah za ku kira ai kuma ba wadda wannan za ku yi ba me zai hana ku ce kaza sai karata masa kiran sallah kuma Allah ya taimake shi sai kiyaye da gari ya waye ya jijjifa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya maikin Allah ga abin da ne mafarki kaji kaji abin da ya faru sai annabi alaihi salatu wasallam ai mala'ika ne kuma abin da ya karantar da kai shine hakikanin kiran sallah annabi alaihi salatu wasallam sai ya jaza wannan kiran sallah kuma ya umarce shi da ya koya wa bilal saboda bilal ya fi shi aman murya sai ya koya wa bilal haka daga nan wannan shine asalin ainihin wato lokacin da aka fara kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sai ya ci gaba da karantar da su lafuzza na na kiran sallah kuma nau'i na kiran sallah wannan ya sa kiran sallah a za mu fahimci ashe fa'idarsa da hikimarsa shine sanar da na nesa da wanda ya shagala da wanda ya manta da mai bacci da wanda ya gafala da lokacin sallah don ya halarci sallah yasa yana daga cikin kuskure a kira sallah ana kiran sallah sai a yi kama saboda ai ku wanda kuke masallaci ba don kanku aka kiran sallah don wanda ya shagala ne aka kira ya kamata a jira shi ko minti biyar a bashi masu niyyar masu niyya cikin minti biyar minti goma sun iso to shine hikimar to annabi sallama kuma lokacin da ya wasu baki suka zo suka ɗankon biyu suka koyi karatu za su koma sai ya ce da su to kuma shi ya tashi komawar tasu ma dan ya fahimci cewa sun bukaci iyalansu to ku koma gida idan kun je gida ku musu tarbiyya ku karantar da su irin yadda kuka ganna yi yace wa idza hadaratis salatu falyu'adhdhil lakum ahadukum idan lokacin sallah yayi daya a cikin ku ya kira sallah wal ya ummakum akbarukum babban cikin ku ya ja sallah shi kiran sallah aka ce daya a cikin ku ya kira amma jan sallah sai aka ce babban ku ya kira saboda babban ku ya ja saboda jan sallah ya fi kiran sallah dokoki to amma nan an ce babban su a wani wuri aka ce mafi mafi karatun su na qur'ani nan an ce babban su saboda duk ilimin su ɗaya ne tare suka zo suka koyi karatu suka na haka dukkan su matsayin su ɗaya ne a ilimin duk su tsaya in alamtara ne duk anan suka tsaya don haka babban ku ya ja sallah sai ya ce wa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ga ina sallah a zaman ku da ni don haka a wannan umarni na in lokacin sallah yayi ɗayan ku ya kira sallah wannan ya nuna kenan annabi alaihi salatu wassalam yayi umarni da kiran sallah don haka zance wanda yake mai inganci shine kiran sallah wajibi ne a gari kiran sallah sau ɗaya wajibi ne a gari alabashi duk lokacin da aka ce abu wajibi ne kuma wajibi kifa'i wanda wasu ke ɗaukewa wasu to da zaran an sauke wajibin a wani wuri ko wasu sun sauke wajibin to wannan aikin ya koma sunna a hakkin a hakkin wasu don haka in an kira sallah ɗaya masallacin da suka fara kira sallah a gari to su suka sauke wa mutanen gari wajabcin kiran sallah sauran masallatayya kuma to su kuma a hakkin su sunna ne a kira sallah malam ya ce kiran sallah sunna ne fi mawadi' allati al'adatu an tajtami'a an-nas biha a wuraren da bisa al'ada mutane suna haduwa a wuraren da bisa al'ada mutane suna haduwa kal jawami'i eh kamar wato wuraren wuraren taruwa na sallah wuraren taruwa na mutane wal masajid da masallatai aljawami'i nan ana nufin wuraren taruwa na mutane sawa'un kasuwa ce bisa al'ada kullum gari ya waye za a fito a taru a wajen ko makaranta bisa al'ada duk sanda gari ya waye za a zo a haɗu malamai da ɗalibai ko ma'aikata ko masana'anta wuri ne wurin taruwar mutane ko daba wuri ne da daba ce al'adar mutanen wannan wajen inda gari ya waye za a zo a haɗu wurin baya mutuwa har dare in wasu ba sa nan wasu suna nan to irin waɗannan duka wurare wal masajid da masallatai to in za su yi sallah su kira sallah su kira sallah to kaga waɗansu wurare kamar dabbobi ba ta kira sallar ba musamman dabbobi ba su kira sallah ba ta ce kawai da yan tabarmansu da waye da sauransu kan sa ikama za su yi kawai su yi sallah kaga wannan inda a ce wajibi ne akan kowa da sun bar wajibi to amma da yake tunda an kira sallah a waɗansu wurare shikenan an sauke musu an sauke musu wannan wajibi mala yace wa huwa al-i'lamu bi dukhuli waqti as-salati al-mafruḍa bil alfaz al-mashru'a shi kiran sallah shine sanarwa al-i'lamu bi dukhuli waqti as-salati al-mafruḍa sanarwa na shigan lokacin sallah ta farilla saboda ai sallan nafila ba a mata kiran sallah shi yasa ba a wa sallar idi ba a wa sallar asham sallar tarawihi ba a wa sallar roƙon ruwa kiran sallah as-salawatul mafruḍa waɗannan sallolin guda biyar su ne ake kira musu sallah malai ce sanar da shigan lokacin wato kenan ba a kira sallah sai lokacin sallah ya shiga kamar da bayani akan hakan zai zo mana in ban da sallar asuba da ake kiran farkonta gabanin ketowan alfijir kamar da ya zo a hadisi don haka sanarwa ne na shigar lokaci na sallolin farilla bil alfazul mashru'a da lafuza da aka shar'anta kenan ba da abin da aka dama ba da lafuzan da aka shar'anta ta haka ladani ba zai zo ba saboda shi ladani ne ya kira mutane sallah da lafuzan da ya ga dama ko kuma idan ka je wuraren da da shi'a ta yi ƙarfi ban san ko a ƙasan nan akwai irin wuraren ba amma in ka je ƙasashen da shi'a ta yi ƙarfi irin iraki balantana iran da ta mamaya masallatai suna kiran sallah za ka ji lafuzza wanda ba ba shar'antattu ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suna kirkira wa kansu lafuzzansu da suke sawa a cikin kiran sallah to wannan ba a kiransa al'azan da ma'anar shari'a saboda ba lafuzza ne da shari'a ɗin ta shar'anta ba su kansu lafuzzan shari'ar kamar yadda za mu zo mu karanta nan gaba lafuzza ne da ake bukatar a faɗe su yadda suke malam zai yi magana a kai nan gaba malam ya ce wa huwa kiran sallar shi ne allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ثم يرجع الشهادتين ما ليتي سنن sai ya maimaita shahadan nan guda biyu bi arba'i min sautihi awwalan da sautinsa mafi ɗaukaka akan sautinsa na farko wannan ana ce masa tarji'i idan yi Allahu akbar Allahu akbar sau biyu to sai kuma ya yi shahadatani shahadatai nan su ne ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan su ake cewa shahadata ne ashhadu an la ilaha illallah shahada daya ashhadu anna muhammadar rasulullah shahada daya in kada su shahadata ne da aka ce wa yurji'u shahadataini sai ya nanata ya maimaita waɗannan shaida biyu bi arfa'i min sautihi awwalan da sauki mafi ɗaukaka akan na farko kenan sunnar wannan kiran sallar shine idan mutum ya ce allahu akbar allahu akbar sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah أشهد أن محمد رسول الله سيتي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله معناه سي يميميتا ينامي دغا صوتي أم فهمت؟ wannan shi ake cewa tarji'i ana mantawa lokacin na ɗan ƙarami ina koyon karatu wani malami na Allah ya ƙara masa kariya da albarka sai yake bani labari akan wannan tarji'i sai yake ce mun abin da ya faru aka yi haka lokacin da ladanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai kira sallah ya zo zai kira sallah ya fara Allahu akbar Allahu akbar ya daga murya sai ya hango Umar yana tahowa ya biyo ta kwana Umar kuma lokacin abun tsoro ne a Makka fitinanne ne yana gano shi sai ya tsorita bai daina kiran sallar ba amma je na kwallawa yana ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashe umar ya ji san da ya fara kiran sallar kuma ya ya fahimci alamar bai bari ba har sai ya iso shi ya gama cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya iso wajen sai ce maimaita abin da ka faɗa ɗin nan lokacin ashe ya musulunta ashe ya musulunta shi ladan bai sani ba ya ce ka maimaita abin da ka faɗa ɗin nan a sarrance sai ce ashhadu an la ilaha illallah amma wannan kisar bata da inganci bata da inganci malai ce sun mai حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شين يا جماعة الله wa yazidu fi azani subhi sai ya ƙara a kiran sallar asuba ba'da qawlihi hayya 'ala al-falah bayan ya ce hayya 'ala al-falah as-salatu khayrun min an-nawm sai ce as-salatu khayrun min an-nawm marratayn sau biyu kafin ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wannan shine kiran sallah haka yake a littattafan malikiya wannan kiran sallar mai allahu akbar biyu a farko da kuma tarji'i da tarji'i wannan yana hadisin abdullahi ibn zaid ibn abdi rabbi da ya zo cikin musnad na imamu ahmad kuma sunan tirmidhi da ibn majah amma akwai har yanzu wani lafazin na kiran sallah wanda shi Allahu akbar ɗinsa da farko hudu ne to shi kuma babu tarjihi babu maimaita shahadata ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hudu kenan ba to anan ya tashi kawai ci gaba zai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah ya tafi ba maimaitawa saboda yayi Allahu akbar fudu haka ya zo cikin hadisin Abu Mahdura cikin sahihu Muslim shi ma wannan wannan ingantacciyar ingantaccen kiran sallah ne da haka duka biyu da mai tarji'i da mara tarji'i duka sun tabbata illa dani yayi mai tarji'i ya dace da sunna in yayi mara tarji'i da mai kabbara hudu ya dace da ya dace da sunna sannan shi as-salatu khairu minan nawm duka ya zo ya zo a hadisin abdullahi ibn zaid ya zo a hadisin bilal ya zo a hadisin anas duka salatu khairu minan nawm shi ma ya inganta a kiran sallar asuba mala yace wala yajuzu an yu'adhdhana li salatin min as-salawati al-khamsi baya halatta a kira sallah kiran sallar wata sallah daga sallolin nan guda biyar hatta juma'a har ma sallar juma'a qabla waqtiha kafin lokacinta har ma sallar juma'a baya halatta a kira gabanin lokacinta mala ya ce illa salata subuhi in banda kadai sallar asuba fa innahu yustahabbu an yu'azzana laha fi sudusil akhiri min al-layli domin ita sallar asuba an so a yi mata kiran sallah a sudusi na ƙarshe wato kashi ɗaya bisa shida na ƙarshe in ka kasa dare kashi shida to kashin ƙarshe to an so a kira sallah a wannan lokacin qabla tulu'il fajri kafin hudowar alfijir ثم يؤذن لها ثانيا sannan sai a sake kira mata sallah karo na biyu inda dukhulil waqti yayin shigar lokaci a wannan abun da aka sani kenan cewa kowace sallah ana kira mata sallah ne da shigar lokacinta saboda asalin manufar ma kiran sallah shine ne shine sanarwar shigar lokacin sallah al'ilamu bi dukhuli waqti salah sanarwa ne na shigar lokacin sallah da haka ko daga ma'anar kiran sallah kasancewa kiran sallah ba a yin sai lokacin sallah ya shiga sallar azuba ita kadai ta keɓanta da wannan bambancin wala Allah saboda ita sallah ce da ake tashi daga bacci a yi ta sai aka bukaci a nabbahar da mutane tun kafin lokacin sallah a fara nabbahar da su sannan kuma alfijir kiran sallar asuba yana yana zuwa ne wato ko lokacin sallar asuba yana zuwa ne da ketowar alfijir ketowar alfijir din nan kuma yana da yana da wata ibada da aka rataya da shi wacce ba sallar ba kadai kamar azumi azumi an an rataya shi da ketowar alfijir to kaga ketowar alfijir wato yana tattare da waɗansu hukunce-hukunce ba iya sallah ba to kuma sai ya kasance ta iya yiwuwa mai cin abinci ko mai sha ya ci gaba da ci yana sha bai farga ba bai farga da lokaci ya yi ba sai dai kawai ya samu kansa a cikin kiran sallah to amma idan akwai wani kiran sallah kafin wancan na bari wannan zai sa mutum ya samu wani ma'auni da zai iya auna halin da yake ciki kamar da zo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku ci ku sha idan bilal ya kira sallah in bilal ya kira sallah ku ci ku sha har sai ibn ummi maktum ya kira domin shi mutum ne makaho baya sanin lokaci har sai an ce masa kawaye gari kawaye gari don haka wannan hadisi sai nuna mana hikimar da ta sa ake kiran sallah kafin alfajir ku ci ku sha idan kun ji kiran sallah na bilal amma in kun ji ibnu ummi maktum shi mutum ne makaho shi ne yake kiran shi ne yake kira kenan na na alfijir shi bilal shi ne ke kiran dare ibn maktum shi kuma na alfijir sai an ce masa gari ya waye gari ya waye sannan ya tashi ya kira sallah sai an nabbahar da shi don haka kiran sallah asuba shi ne yake da ainihin wannan wannan khasiyar mala yace har kiran sallar juma'a ba a kiran sallar juma'a kafin shigar lokacin juma'a shigar lokacin juma'a a wajen jimhurin malamai shine karkatar rana kamar lokacin azahar to ba a kiran sallar juma'a kafin lokacin rana kafin karkatar rana ko da kuwa kiran sallar farkon ne kiran sallar farko na juma'a kiran sallah ne wanda daga baya ne ma lokacin sajina usman lokacin aka samar da shi amma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin abubakar da umar duka babu kiran sallah biyu ranar juma'a kiran sallah ɗaya ake amma lokacin Usman dan Affan Madina ta fara girma kasuwa ta fara yalwata shagala ta fara yawa sai ya kasance irin sallar juma'a kuma yana da doka idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' Allah ta'ala ce idan an kira sallar ran juma'a ku bar kasuwa ku tafi ku ruga zuwa ga sallah sai ya zama lokacin da aka kira sallah na ran juma'a lokacin da liman ya hau mimbari to akwai dokoki masu nau'i na tsauri da tsanani ta yadda an hana kasuwanci an hana zance an hana duk wani aiki wanda ba na maslahar sallah ba to tunda akwai dokoki to sai kuma gashi jama'a sun yi yawa madina ta ƙara girma kasuwa ta ƙara faɗi sai mutane suna cikin hada-hada sai a ƙwalla kiran sallah to sai hakan sai na kasance musu haraj akwai wahala akwai sai su shiga wahala to wannan ya sa Usman dan Affan sai ya sanya ladani mai zuwa kasuwa ya kira sallah aka je aka ɗanyi mimbari a bakin kasuwa sai je kira sallah in an yi wannan kiran sallar to an riga an gama faɗakar da kai cewa nan ba da jimawa ba za a kira sallah na doka yanzu dai wannan na tambihi ne na notice ne za a kira kuma na doka nan gaba kaɗan to wannan sai ya rage wato yawan shagala da mutane suke yi to wannan sunnar ta khalifa rashid Uthman na affan sahabbai ba su yi masa inkarinta ba sun yi tarayya da shi sun yi ijima'i akan wannan sunnar haka khalifan da biyo bayan sa Ali bin Abi Talib bai soke ba ya wafaka wannan sunnar akan haka aka ci gaba al'ummar musulunci manya-manyan magabata da malamai da a'imma sun karbi wannan kiran sallar hannu biyu don haka daga lokacin da Usman ya zo da shi ba a samu sabani mai tasiri a kansa ba wannan yasa ya zama daga addini النبي صلى الله عليه وسلم يتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ويريكو دا سنة دا سنة خليفة فينا ويأيو كما شريأيو دون هكا تلان صلى نفرقنا ran juma'a duk da cewa annabi sallallahu bai yi shi ba abubakar bai yi ba umar bai yi ba to bai fita daga cikin khalifofin nan da annabi sallallahu ya kiraye mu zuwa ga sunnar su ba abin nufi da sunnarsu duk abin da suka zo da shi kuma ba a samu saɓani tsakanin sahabbai a kansa ba to wannan sunna ce tasu kuma tana daga addini don haka sai ya zama na kiran sallar juma'a guda biyu na farko da na biyu to amma kamar yadda mai yin ɗaya ba zai yi inkari wa mai yin biyu ba to haka mai yin biyu ba zai inkari wa mai yin ɗaya ba haka masallacin da suke yin guda ɗaya ba za a yi musu inkari ba saboda manzon sallama ɗaya yayi abubakar ɗaya yayi umar ɗaya yayi masallacin da suke yin biyu ba za a musu inkari ba saboda Usman dan Affan shi ya zo na kiran sallah na farko kuma sahabbai sun yi ijma'i akan wannan kiran sallar kuma al'ummar musulunci sun karɓe shi hannu biyu talakkatu al'ummatu bil qabul annabi alaihi salatu sun ce la tajtami'u ummati ala balala al'umma ta ba sa haduwa akan bata don haka kowanne insha Allah ta'ala ya dace da abin da yake sunna malam yace wa yustahabbu lil munfaridi إذا كان مسافرا أن يؤذن لحديث أبي سعيد an so ga mai sallah shi kadai almunfarid shine mai sallah shi kadai sawa'un a gari ne ko a jeji a halin tafiya idza kana musafiran idan yana halin tafiya malam ya ambaci wannan halin na tafiya saboda a nan ne kadai ake zaton mutum zai yi sallah shi kadai amma a gari kan ai yana masallaci idan aka ce mai sallah shi kadai kuma a gari an daura gindin fashin masallaci kenan haka an fi tsammanin haka ga matafiyi amma duk a yadda mutum ya samu kansa zai yi sallah shi kadai malam ya ce an so wa yustahabbu an so an yi azina ya yi kiran sallah li hadisi abi sa'idin saboda hadisin abu sa'id masha Allah bin sha'awa tunda muka fara karatun littafin ina jin bamu zo gurin da malam ya yi dalili ba sai nan in ba na manta ba kuma ba dan babu dalili ba a sauran wuraren ko ina ma akwai dalili amma dai yanzu nan ne Allah ya nufe shi yayi istijlali li hadisi abi sa'id yace saboda hadisin abu sa'id yana nufin abu sa'id al-khudri hadisin da yake cikin sahih al-bukhari wanda abu sa'id al-khudri yake ga wani mutumi cewa idan ka kasance a cikin dabbobinka ko kuma a ƙauyenku okay wala Allah idan ka kasance a cikin dabbobinka ko kuma a ƙauyenku za ka yi kira sallah don yin sallah sai ya ce da shi ka ɗaukaka muryarka da wannan kiran sallar farfa sautaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mada sautil mu'azzini jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamah ka ɗaukaka sautinka da kiran sallah domin babu wanda zai ji iya tazarar nisan sautin mai kiran sallah ko aljan ko mutum ko wani abu daban kamar tsuntsu ko ƙwaro ko gyare ko dabba ko duk wani abun da yake ji ya jiyo sautin mai kiran sallah face ranar alkiyama ya masa shaida sai ce sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na ji ne daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi wannan shine hadisin Abu Sa'id da malam yake ambato yana cikin Bukhari a mahallin shahid din shine fadin sa fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azanta lis-salati shine mahallin shahid din فارفع صوتك بالنداء فإذا كنت في غنمك أو باديتك idan ka kasance a cikin dabbobinka kana jeji a cikin dabbobi wajen kiwo au badiyatika ko kana ƙauye a riga ba kowa fa'azzanta salati ka tashi yin kiran sallah farfa sautaka bin nidai to ka ɗaga muryarka da kiran sallah sannan sai ya ambaci falalar wato sautin falalar kiran sallah din shine hadisin da malam yace saboda hadisin Abu Sa'id an so mai sallah shi kadai a halin tafiya ya kira sallah wannan kuma haka yake a wajen jamhurin malamai mai sallah shi kadai mustahabbi ne ya kira sallah amma idan bai kira sallar ba kuma babu komai shi yasa kace mustahabbi saboda ai nassin hadisin cewa yake fa'azzanta lissalati sai za ka kira sallah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'azzanta lissalati in kana cikin dabbobinka wajen kiyo ko kana cikin ainihin wato ƙauye fa'azzanta lissalati ka tashi yin kiran sallah farfa sautuka bin nida'i farfa sautuka bin nida'i ka ɗaga sautinka da kiran sallah kun gane ba cewa aka ce ka kira sallah ba inda cewa aka ce kana cikin dabbobinka ko kana ƙauye to ka kira sallah ba haka aka ce ba sha'a kuma sai za ka kira sallah wannan sai ya zama kenan ba umartanka ake ba kwadaitar da kai ake kwadaitar da kai ake to wannan irin wannan lafazi lafazi ne da yake nuni zuwa ga sunniya da istihbabi ba zuwa ga ilzami da ijabi ba shi yasa malam yace a mustahabbi ne mai sallah shi kadai ya kira sallah idan yana wato halin tafiya wannan saboda haka ake tsammanin mutum zai yi sallah shi kadai sai ya kira sallah saboda hadisin da muka ambata din na abu sa'id to kaga wannan yana cewa kenan a min babi aula idan ya fi mutum ɗaya mutum ɗaya ma an ce musahabi ne kira sallah kaga in kun kai biyu ko uku kaga min babi aula kenan tambihun malam yace faɗakarwa malam yace wal yahdharil mu'azzinu من مد باء أكبر وأشهد والجلالة malam ya ce walyahdharil mu'azzinu mai kiran sallah ya kiyayi min maddi ba'i akbaru ya kiyayi wato madda ya kiyayi jan bawon din akbaru akbar ya kiyayi jan wannan ba wato wannan tambihin da malam zai yi wato gyararraki ne ga kiran sallah gyara na farko ya kiyayi jan bawon ɗin akbar to wannan shi ne mai yiwa kuskuren da ya shahara lokacin su malam amma mu kafin bawon ɗin malam za ana samun kuskure ai akbar malam yana nufin ya nisanci cewa akbar Allahu akbar ya ce mutum ya nisanci haka lallai ladan ya nisanta Allahu akbar baja Allahu akbar kar a ce bar to a yanzu kuma akwai masu jan alif din ma ta, ta akbar din ita alif din farkon Allahu akbar sai a ce ak kaga kace Allahu in ka jawo in kai madda wannan alif din tambaya fa kake yi shin za ka girmama Allah? Hi, Allahu Akbar. Shin zan girmama Allah? Kaga wannan kuskure ne, kaga wannan lahani ne wato mai muni, da ke muna na ma'ana. Kuma ma, ƙarin munin ma sai suna ya gabaci aiki. Allahu Allahu akbar wanda yake nuna wato tambayar istifhamin ma wato istifhami ne kamar na na kushe kamar allan zan saboda gabata suna akan aiki yana yana canza yana canza wato yana ƙara girman ma'ana da haka kuskure ne Allahu ak ko kuma Allahu akbar duk wannan kuskure ne Allahu akbar akbar haka take akbar mala yace wa ashhadu ashhadu nan kuma yana nufin alif din ba alif ita ita akbar ba'un ashhadu kuma alif din ashhadu kar ka yi madda wa alif din in ka ce ashhadu shi ma tambaya kake yi shin in shaida in shaida Allah Allah Allah ɗaya ne tambaya ba kake a a abin da yake shine ashhadu ashhadu ba ashhadu ba haka za ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu Allah haka duk tambaya yake ta yi bai kira sallah ba ashhadu wannan alif din mala yace a kiyayi dame ta a batta haka wal jalala da kuma alif din ismul jalala alif din sunan Allah na Allahu kar a ce Allahu a'a in an ce Allahu nan ma tambaya ce Allahu akbar shin Allah shin Allah shi ne ya fi girma? kaga wani ma tambaya yake a Allahu ne in ka ce a Allahu ya zama a Allahu an gane? yawwa don haka sai a ce Allahu Allahu akbar an gane? yawwa za mu zo mu ji to to ya ake yi a yi maɗe a kiran sallah in dai an hada wani abubuwan to za mu gama da ake yi maɗe a kiran sallah dai da ni ba ladan ba ne wa min alwaqfi ala la ilaha sannan ladani ya nisanci tsayuwa akan la ilaha kar ya ce ashhadu an la ilaha illa la a'a ba a tsayawa kan la ilaha in yace ashhadu an la ilaha sai yin shiru wato na shaida babu abun bauta kwata kwata ma kaga wani mun kawo shi masallaci kuma yana mana ɗarkaniya wani kuma haka yake ashhadu an la ilaha illallah haɗe su ake ashhadu an la ilaha illallah mala ya ce a nisanci tsayuwa akan la ilaha wa min tarki idghami dalifin ra'i min muhammadar rasulullah kuma ladan ya nisanci barin shigar da dalin cikin ra a muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ana shigar da dalin cikin yana nufin wato idgamin da ke wajen idgamin muhammadarra muhammadarra nunun malam zai ce shigar da nunun cikin mai cikin ra'un amma sai ce shigar da dalun ba dalun ake shigarwa ba nunun ake shigarwa muhammadan ne ashhadu anna muhammadan in ka ce dan me a ƙarshen nono dai da ga idigami na nunin sakina nunin din ce ta nutse da haka nan muhammadan nunin ce sakina ɗaurariya duk da tanwini ne a wajen amma yana wakiltar nunin ce ɗaurariya to nan nunin din ana shigar ta cikin ra'un ne shine zancen da mala yake ladani ya nisanci ya nisanci ilada ne nisanci barin ya nisanci barin shigar da dalin cikin rawun a cikin shigar da nunun cikin rawun shigar da nunun dalin kuma za ta shiga bayi ta yaya za ta shiga yawa ya nisanci shigar da ko ya nisanci barin barin shigar da nunun cikin cikin rawun don haka ya nisanci cewa ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan shi bai canza ma'ana ba amma ya ɓata tsarin tsarin yadda ake karanta wajen an gane ko yawa don haka zai ce muhammadan rasulullah ne ba muhammadan rasulullah ba mala ya ce wa min fathin lami min rasulillahi sannan ya nisanci yin fataha wa lamun a rasulullah a faɗin a rasulillahi ya nisanci yin fataha wa lamun ashhadu anna muhammadar ka san wani wani muhammadan da aka ce sai ɗebe shi ita ma can rasul ma sai ce rasula shi ne malai ce ka nisan ci fataha wa lamu in ka yi wa dalun ita lamun ba fataha ne da ita ba kar a ce ashhadu anna muhammadar rasulallah rasulallah rasulu ashhadu anna muhammadar rasulullah rasulu muhammadan shi da fataha amma rasulu da dhamma shine ma da ce mutum ya nisanci yin fataha wa lamun ta rasulullah wa min tarkin nutuki bil ha'i min hayya ala salah kuma ya nisanci barin furuci da ha'un a hayya ala salah ya nisanci barin furuci da ha'un a hayya ala salah ƙarshen hayya ala salah asali as-salah ne a ƙarshen ta'un ne as-salati ko to ita ta'un wannan ta'un din wacce take wacce take dunkulalliya me shatale tale da digo biyu a sama to a ka'idar karatun larabci in za ka tsaya a kanta to kana kana mayar ta ha ne kana mayar ta ha kana da yatta ha ba kamar yadda yake a boko ba kun ga aisha a boko aisha in za a tsaya sai ta ce aisha da haka in a rubuce ne tsayawa ake so a yi h ne a ƙarshen amma a boko sai ce aishat sai a sa t a ƙarshen sai mu gaji haka asali in dai tsayawa ne in za a ƙarasa a ce aishatu in ba za a ƙarasa ba to ba abin da ya kawo ta babu ta kawai ha ce za ta maye gurbin na kan gana asfala hayya ala asfala hayya ala asfala na yi ne sosai don a gane ta ba wai yau ba kan lada ne ta amma a ji alamunta don wani ji da aka yana hayya ala sala hayya ala sala kaga wannan me kuke ce mata masu karatun qur'ani iwas kawai yake kamar su zanjabila zanjabila to shine hayya ala sala as-sala an gane yau kuma a nisanci haɗin kar ta zama ƙarama babba ce babba ce a gaba ce ƙaramar take malam yace wa min tarkul ha'i min hayya alal falah kuma ya nisanci barin ha ha ƙarami a hayya alal falah ya nisanci barin ha ƙarami akwai ha ƙarami hayya alal falah hayya alal falah an gane ya can akwai wani mai kiran sallah muna yara ko a makka ne ko a ina ne wannan haɗin nasa har wani iri in yin hayya alal fala ya ƙare jiniyar tasa hayya alal fala an yi tsanani da yawa fala da haka as-sala al-falah to ai kokarin wannan ha'un din ce ladananmu na da suke yi sai ka je na hayyala in fala wannan duk akan wannan ha'un din ce duk akan wannan ha'un din ce don haka shirya mata ake yi sai aka batar ta gaba ɗaya ma aka koma yin wani abu Allah gafarta musu wani kuma zai ce hayyala salah kaga duk wannan ha'un din ce dai tana da wahala ne gaskiya tana da wahalar sha'ani amma yadda abu yake hayya alal falah Allah ya ba su ladan su cikakke malam yace wa yakunu al-adhanu mutarassilan min ghairi maddin mufrid wala tamtit kiran sallah yana kasancewa mutarassilan wato da saiɓi daki-daki ana yinsa da maɗe min gairi maddin mufrid ba tare da madda madda mai wuce gona da iri ba madda mai wuce gona da iri ba wala tamtit ba tare da kuma gaggautawa ba ba a so a yi kiran sallah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ya yi sauri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Bilal wa ammal azanu fatarassal wa ammal iqamatu fahdo ya ce kiran sallah ka yi maɗe iqama kuma ka yi sauri da haka ikama ce ake mata Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah haka ake yin ta amma kiran sallah kuma fatarassal kai masa made da haka an so a kiran sallah a yi shi mutarassilan a yi shi da dan made min ghairi maddin mufrid amma kar a yi madda mai wuce gona da iri kar a ce Allah abu ya ƙi ƙarewa wata madda ce wannan yawa a yi shi kar madda ta wuce guda da kar kar kuma a abin a takaita ta haka shi sa masu kiran sallah abin da yake jawo ma ɗaya a kiran sallah kuna ji na abu biyu ne abu biyu ne da madda da gunna da su ake amfani yanzu mai tangini mai karatun tangini ai yana sai a karatun alkurani amma baya batawa saboda ai ma dan daɗi ne a wurin da dama ana jinkiri sai ka daɗa jinkirin ba wai kawai za ka zo kamar ne wurin da ba a masa jinkiri ba ne wani zai yi ma dan zai ce Allah kaga ya rike wurin da ba a rike shi ba a nan ma ɗan yake ba amma Allahu Allahu akwai ja a wajen ba to ba laifi ka ɗan tura shi wannan wannan na maɗe ne an gane ko yawa kamar Allahu babu laifi wurin dama akwai ja to in ka ja ya ɗan ƙara ba zai canza ma'ana ba sai dai kawai ya ya samar da maɗe sannan haka wurin gunna ashhadu an anna muhammadar rasulullah wani ma rasu dan ka dan ja wurin madda ne amma karka je ka rike wurin da ba da baya bukata a rike shi ka ce ashhadu kaga wannan babu a wajen ko Allahu akbar kaga ba a bukata an gane da haka za ka bibiyi wuraren da suke da me suke karban ziyada sai kai ziyada Allahu akbar Allah Allahu akbar in zaka hada Allahu akbar Allahu akbar ashhadu ba abinda zaka ja a wajen karka ce ashhadu ko ashhadu duk babu ashhadu kawai ashhadu alla nan ma alla ba ba zancen al ba zaka rike shi ba haka yake أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله كذا أشهد أن محمد محمد رسول الله kar ku tuni ladani ne to aga haka zaka tafi da shi ashhadu anna muhammadar rasul الله حي على الصلاة حي كذا حي كركتي حي على الصلاة hayya haka take hayya ala sala hayya ala falah hayya ala falah الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kaga zai zama abin da ake bukata na taifi ya samu ko baka bata komai ba wannan shine abin da ake bukata wannan in Allah ya sa an samu wanda ya iya aje ya kara bayani amma dai shine iya abin da ni na fahimta mawqufan ghayra mu'rabin ko ghayra mu'ribin mawqufan ghayra mu'ribin yana mai tsayawa ba yana mai yin li'irabi ba abin nufi ashhadu an la ilaha illallah ko allahu akbar kar ya ce allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wannan shine shine i'rabun zai dinga tsayawa a ƙarshen a ƙarshen a harafin ƙarshe ya dinga ɗaure shi ba zai dinga ajiye wasalinsa ba shine mawqufan ghayra mu'rib mutawaliyan bi haythu la yatakhallaluhu sukutun kathirun wala kalam yana jera kiran sallarsa shine mutawaliyan bi haythu la yatakhallaluhu sukutun ta yadda shiru ba zai ratsa tsakanin kiran sallarsa ba kathirun shiru mai yawa wala kalamun ko kuma magana kare na kiran sallah ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kila zika ta ta dauke cika jara mun da ta baya zaka duba ta baka je ta baya ka duba mana yawa ashhadu anna muhammad eh kar magana ta shiga tsakani kar shiru ya shiga tsakani ina ga zamu dakata daga wannan gabar abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa kuskure kuma ubangiji Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اتبع ما لا يتيتو idan mutum kiran sallar da yake ji din mai kiran sallar bai iya ba yana da irin wannan lahanin da da ake gudu yana ta yi ya mutum zai yi da sunnar koyi da mai kiran sallah amsa anan shine a haka zai in shi ya bata kai sai ka gyara eh duk abin da ya faɗa ba daidai ba kai kuma wajen wajen maimaitawa kai kuma sai ka maimaita shi daidai eh domin ai shi din ba shi ne asalin mai kuskuren ba wanda suka sa shi su ne masu kuskura shi kan mai watakila iya abin da zai iya kenan Allahu a'lam نعم وعلا عليكم السلام ورحمة الله abin da ya mafarki sai aka karanta mashi kiran sallan nan za mu ɗauke shi wahayi ne ko kuma ilhama ko ɗaya mafarki ne za mu ɗauke shi mafarki ne shi ilhama nau'i ne na tsarguwa za ka ji kawai abu ne a ranka ilhaman nan duk muna da shi don muna da shi duk lokacin da ka ji wani abu suka ce ah kamar wanda aka gaya mun fa wannan ilhama ce yawwa amma abinan ah, wahayi ba za mu kira shi wahayi ba saboda ba a wahayi sai wa an- ba annabi wannan mafarki ne kawai kuma mafarkin alkhairi kowa ma yana yi duk wanda Allah ya nufa ya mafarkin alkhairi zai mafarkin alkhairi kawai dai bambancin shine shi a wancan lokacin da yayi wannan mafarkin to annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye kuma sai ya karɓi mafarkin karɓan mafarkin da ya yi ne sai muka fahimci cewa wannan mafarkin mafarki ne na alkhairi kuma ya zama shari'a tunda annabi ya karɓe shi alaihi salatu wassalam bayan manzon sallama yanzu ya bar duniya sai mutum ya mafarkin mala'ika ya zo masa da wani abu na zikiri ko ya zo masa da wani abu na sallah ko ya umarce shi da wani abu to a yanzu in ya tashi aunawa ake ba za a karya tashi ba ce karya ne a sai a auna idan abin da aka umarce shi da shi dama da akwai misali a ce bai yi sallah ba ne ya kwanta bacci sai mafarkin mala'ika ya ce ya tashi ya yi sallah sai ya tashi to dama dama an sa shi yin sallah ko ba ka ba to anan sai ya tashi ya yi sallah kawai kuma a, wannan ba zai zama wata falala tasa ba ya- a- a- ya dinga shafa kan mutane a- a- ana, ana jira masa kwanan sha da ruwa a ciki yana tofi ana bashi naira hamsin duk wannan ba zai ba zai abu nan ba an gane amma idan da ya mafarkin sai ya zama wani abu ne daban wanda babu shi a musulunci yanzu ko kuma da akwai shi amma ba akan tsarin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zo da shi da wani tsari daban ya ce masa sallah a zahar an ƙara raka a biyu sun zama shida ko ya umarce shi da wani abun da ba ita ce shiriyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ba za ba zai saurari wannan umarnin ba ba zai karɓi wannan umarnin ba ba zai yi aiki da shi ba shi kenan da ya yi mafarki shi kenan mala'ika ne ba mala'ika ba ne wannan wani abu ne daban amma dai duk abu da mutum ya mafarkinsa ne muwafaka da shari'a ko aka ce masa wannan mala'ika ne a mafarkin ko aka ce masa wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kai ko aka ce masa ma wannan Allah ne a mafarki to duk abin da ya ce masa in ya dace da dama akwai shi a shari'ar shi kenan sai ya aiwatar da shi in ku babu shi a shari'ar wani sabon abu ne to ba zai aiwatar da shi ba haka abin yake Eh, na'am ya ce me yasa tun da kiran sallah mai tarji'i ya tabbata ya inganta amma kwata-kwata a masallatanmu na sunna ba za ka ji ana yin sa ba sai dai kiran sallah mai kabbara hudu to amsa a nan shine na farko yanayin karantarwa da karantarwan ta zo da haka ta zo na biyu kuma shine karfin inganci mai ra- mai kabbara hudu ya fi mai tarji'i inganci mai tarji'i ina ga sunan a tirmidhi ibnu majah ah, ibnu khuzaima musnad na imamu ahmad in ba na manta ba haka dai na littattafan amma tarji'i kuma ya zo cikin muslim ba na manta ba ya zo cikin bukhari ma tarji'i mai ai mai kabbara hudu da haka ta fiskar karfi ya fi karfi wannan yasa zaka ga har haramin makka da madina da shi suka yi riko saboda karfi ya fi karfi akan wancan nan kamar tahiya ne attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi wanda muka gada a littafin mu na malikiya ta tabbata amma bata kai attahiyatu salawatu lillahi attahiyatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi bata kai ta karfi ba ta fi ta karfi ta fi wacce din karfi attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي تافي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله duk sun tabbata amma wannan ta farkon attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu ta fi waccan to karfin inganci yakan sa a yi riko da abu wancan saboda rashin karfinsa sai ya sa shi kuma wannan ta fuskar rinjayarwa ne don haka ba abin aibatawa bane ba
amma ba za a aibata wanda yi ba Hmm. Allahu alam shikenan kun yafe mana zamu yi sallah kenan na'am afa akan kofi ko safa da muka yi magana cewa an ba da mutum kwana uku amma idan matafi ne fa wow mazaunin gida kwana ɗaya ne mazaunin gida wuni ɗaya ne da kwana ɗaya matafiyi shine mai kwana uku mai shafar kwana uku tambayar sa nan shine to I- idan mutum ya yi fitsari ma ya yi bayan gida ma duka ba sai ya cire ya wanke ba amsa shi ne eh dukka abin da yake karya alwala baya hana shafa akan kofi ko safa in banda janaba kadai janaba ce kadai in ta samu mutum to nan wanka ya same shi wanka ya same shi sai ya cire safarsa ko hufinsa ya yi wanka amma duk abubuwan da suke karya alwala ba sa hana shafa tsawon wannan lokaci da aka ainihin wato karantar Allahu alam a'a kuma duk sallah ya kamata mu yi fa kun ga to cirewa malam mutum yana cirewa sai ya sake wankewa kuma ana magana wanda bai cire bane yana cirewa sai ya sake wankewa nan malam tasbihin me eh mai tasbihi kamar la ilaha illallah eh in tsayawa zai yi haka haka in dai ba wani ba ba wani abu zai kara a gaba ba ka'idar abinan ka'idar karatu na larabci in zaka tsaya akan kalma daure ta zaka yi la ilaha illallah haka zai ce eh na'am wala eh bai ce la ilaha illallah kuma ya shiru ba eh shikenan na'am kai na karshe na'am mutum yanke a kafa sai da ya sa leda sannan sai ya sa safar yi a haka a saman shafar zai safar zai zai shafa eh ba sai ya cire eh, abu nan ba zuwa wurin leda ya shafa akan leda ba kan sa- kan safar Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik